ake suwar hali tura ta goma sha za mu da kan aya ta dari da sha tara wani zai karanta wani ayar bayan shi ne mai sai iyali dan maulan mu sai ta usman bauchi wanda zai yi fara su bilani wannan da ta baka bi da amana dan maulan mu sai ta usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب والأول والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم إن ربك إذا جاءت ذكر ما ذاك وأصله إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah ya lafiya wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an karanto abubuwan da aka haramta mana da kuma su banu Isra'ila da Yahudawa wanda suka ja su kuma aka hanta wasu abubuwa da yawa bi zai mina jina hadu har za ta yi ba ta zai da lahun ya saddi ma ta zai layi kasira ba a zai mai ba ɗannu wa nasu wani zai bajin duk da wani abubuwan Allah ya ce wannan ya jawo ka aka haranta wasu abubuwa da yawa su yahudawa amma mu da aliyya an gaya mana iya abun da aka haramta sun bayan da rabbaka Allah yana gaya mana don Allah ta zai ta ya rasu Allah ubangijinka Allah alin Allah ya shura bijayatin wanda suka yi aiki mara kyau da akan jahilci ba sani ba to wannan kam sun mata min ba da zalika sannan bayan nan suka duba wa aslahu suka gyara to wannan kam inna rabbaka yan ba da ala ghafurur rahim sai ba zai ga wajen ga subhanahu wa ta'ala bayan wannan aikin da suka yi Allah ya tsaba wannan da aka fara cewa ibn ya aiki bai sani ba wa yana cikin jahilci ba ku komai kenan wannan kace aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka tambaye shi menene aiki mara kyau ya ce aiki ma ga bi tabbika wala asaka nasa wa utuka daga za ka yi aiki mara kyau zuciyar za ta gaya maka wannan aikin bai da kyau kuma mutane a zama shaida za a kai da kai kana koyewa ba ka so mutane su gani a shekatan ba kyau kenan to wannan ne ake so mutum ya bari kuma komin sanin mutum aiki ba a kyau lokacin da zai yi aikin ya masa ilimi da imani sannan zai yi aikin maza kuma mutumin da ya yi na wannan abin bai da kyau in ba a ce mada imani da ilimi ba ba zai yakin banzan ba misali Allah ya sarrafe mai neman matan banza a kawo matan banzan amma a hadari shi wato a shirin yana ba wuta za ta dashi zai ta ba da ya san nan jahannama da zai ta ba a shiga manta ne kenan da ya san cewa nan in ya taba jahannama yake tabawa a ce da bai dare tawa ga wuta jirgin da bai ma wannan ya tawa ma ji tsoron da da ya san lokacin jahannama da ana bai taba ba a ce nan ma jahilcin ne ya zo masa ya manta ne haka inda zai sata a ce irin inda ake dafa mai man nan mai mai mai ya ya kafatan nan a sa kudin a ciki a ce ya sa hannun sa ya dauka zai dauka man na tarfasa zai sa hannun ya ci ya dauki ya dauki ya dauki kudin me yasa to mun dauko to da ya sai in ya dauki satan wajen satan jahannama yake dauka da zai dauka ashe ya yi jahilci ne sa ya kan ba duk dai sai sai ilmin da imanin ya kan ake saba wa Allah saboda haka amma da Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne Allah ya mana gafara shi da Allah yake cewa shi mai gafara ne shi ina wanda wata suke ce wannan wani ba ya tuwon muzuru ba kai ka san tuban muzuru a wajen Allah ba tuwon muzuru in dai kasancewa ka saba masa ka ji zafin saba masa da kai nadama ka tuba shi kenan shi ku ce jirgin naman gafara subhanahu wa ta'ala aikinka mai kyau ba bai amfane shi ba balle mara kyau na ka yi cuce shi kawai ka san ubangijin ka ne ka yi abin da ba ya baya so ka tuba kawai shi ke na sai ya gafara subhanahu wataala tun da huwa wasu ne haka za a yi ta fama ana tuba ana tuba ana tuba amma kuma karka sakankance ba kuma ka ce ai ubangiji na mai gafara ne bari mutum ya ta yin sabon to abin da shi kuma a ka bari sai ya same ka zo daga tuba domin ko ko ganganci yanzu yin ganganci yana sa zuciya ta kekashe ta daina ganin rahmar Allah inda ka tana fada wa munanan ayyuka da gangan don Allah mai gabara ne abin da ake ji masa tsoro kar zuciyan ta kekashe ta daina ganin rahmar Allah sai kai shi da kansa yana cewa kai anya ko shi in yato Allah ya masa gafara ka ga wannan shaida wa rabbi aljanna a ka bari ka rinka kokarin gyarawa shin bai zalika wa aslahu kokarin gyarawa ina da saka dole ko mutum Allah ya gafara ne Allah mana gafara na
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين
إن إبراهيم كان أمة كانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين ترى أن كانوا أن إبراهيم عليه السلام saboda wannan sura surar makka ce da amma lokacin manzon Allah yana kokarin an fara shirye-shirye ƙaura za a kowa madina suran ta sauka kuma shi ya ka ji a baya ka ce mana da aka ce wa yahudawa cewa wa alaihi harna ma ka sanya alaika min qablu mun haramta wa yahudawa abin da muka karanta maka a baya so yace sai su da dani ta riga wannan surar sauka can da aka ce da harna kullu bi su aka karanta wannan aka karanta wannan a can sai aka ce mun karanta wannan amma bizin ne layi ta su wannan da haka yadda ta farko wato tsakiyar rikin zan maka ne daga al'ami ta sauka wannan mun karshe ne sannan ibrahim ya zama yahudawa suna cewa nasu ne nasara suna cewa nasu ne mushrikan makka suna suna cewa nasu ne amma duk allah ya da su yace ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana wa kana mushrikina ashe shi kan namu ne mu ne namu ne da haka Allah ya ce inna awwala nabi ibrahima lillazi tawhadu nabi wal ladina amanu wannan sai ibrahima nasu ne shine wannan sai ibrahima lokacin da ya kawo aika da kuma wannan babban wannan ya hudu da lokacin da kuma shi ne ibrahima to shi yasa ka ne ibrahim din a ga amal shi ko wane ne ibrahim din inna ibrahima ku san cewa ne ibrahim kana ummatan shi kadai al'umma ne shi kadai al'umma ne in ma qur'ani ya zo da ma'anoni da yawa yana daga ciki kamar nan shi kadai amma ya umma kuma da ya tara halaye na jagorori iri iri alayhi salam akwai umma da lokaci akwai umma na liman duk da akwai alawar da shi bayan anan shi liman ne don zaka ji nan Allah ma yana ce manzo a da kansa ya hanyar Ibrahim alayhi salam amma malaman marifa suna cewa shi manzon Allah ne inda yake ba wanda zai iya zuwa can shi manzon Allah maganinsa inda yake ba wanda zai iya zuwa inda yake sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ya zo ko ya zo inda zai amfani halitta sai ya zo ko wannan wanda zai fara samu ana Ibrahim sai da ko ayyukan da sai Ibrahim kenan da wannan shine ba da arifai suke cewa yanda abu yake kenan kana ummatan qa'imatan lillahi kuma shi mai yawan bautan Allah ne yawanci kaman kunuti na Qur'ani ta nufin bautan Allah ne shi mai yawan bautan Allah ne mai biyayya wa Allah ne hanifan kuma wanda yake tsaye kan hanya daidai ne bai karkace ya hanyar bata ba alaihi salam wa ma kana min mushrikina shi walam yakun min mushrikina bai zaman so cikin masu tsafi ba da aka su kafiran makka da suke cewa suna kan addini ibrahim ƙarya suke yi annabi ibrahim musulmi ne su yahudawa da suke cewa ibrahim nasu ne ƙarya suke yi annabi ibrahim musulmi ne su nasara da suke cewa annabi ibrahim nasu ne ƙarya suke yi ibrahim kan musulmi ne in ji allah saboda haka ashe duk addinin da Allah ya yi ko annabawa da shi sunansa musulunci har zo a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo shi ya zo da cikin musuluncin gaba daya malamai suna mana bayani yadda za mu gane musulunci daga annabi Adam zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalin sa kamar yaro da aka haifa jariri ne ran da aka haife shi za a nema masa kayan jarirai shi ne dai bai canja ba amma rannan kayan da zai iya sawa kayan jarirai ne misali lokacin da Allah ya aiko annabi Adam alaihi salam da a cikin shari'ar annabi Adam akwai hukuncin cewa wa ba zai auri kanwa ba kanwa ba za ta auri wa ba ashe kenan da ba aure don a lokacin a bayan ƙasa ba wani gida in ba gidan annabi Adamu ba. Ya da cewa ba zai auri kanwa ba, wa kanwa ba, to wani gidan zai je ya samu matan da jawa balle ayu, a gurin zai ta kare a nan. To lokacin irin shari'ar da ake so a lokacin sai Allah ya kawo irinta, kamar dai wannan jariri da aka saya masa kayan jarirai. in ya ga dan shekara biyar to nan ko sai a fara saya masa kayan yan shekara biyar yau ya ji karancin kayan jarirai amma kun ji inda bai canja ba in ya ga shekara goma sha biyar haka yanzu za a koma ana niyya da kayan wannan shekarar shi inda bai canja ba har ya kai girmansa yanzu ka duk abun da mutum zai iya sawa shi ma zai iya sawa zo annabi Muhammad kenan annabi Muhammad ya zo to dan adam ya kai girman sa yanzu ka je irin kowane sako daga Allah sallallahu alaihi wasallam da daman annabawa su ne su nike masa ne da aka da yazo to yanzu dan za a koma a fara ji daga farko ali inna dini indallahi islam addini a wajen Allah musulunci shi ya addini a wajen Allah duk wanda ya dauki wani addini ba musulunci ba sai lahira ne kafirina yana cikin masu asara Allah ya kiyaye mu ka ji da mai bamin da kansa ka ji abin da Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka biyo hanyar Annabi Ibrahim hanyar sa wanda ke wanda yake akan daidai bai kauce wajen hanyar wata hanya ta bata ba Annabi Ibrahim wato shi lokacin da aka aiko shi wayansu wayansu manzanni an aiko su ne su kira a daina bautan dodanni wayan sun zanne sun aiko su ne kamar annabi Musa wajen Fir'auna da ya ce shi Allah ne ya bayyana kiran kansa Allah wayan sun zanne an aiko su ne wajen masu masu bautawa ko ko rana ko wata ko wuta to shi amma ne Ibrahim duka a cikin aikansa duka ya gamu da su shine annabin da marubu shi ne annabi wanda suka bauta wa gumakan nan mahaji mutare su alaihi salam kuma shi ne wanda ya zo lamma falamma ya gama kala hala rabbi dan ma ga kenan ya yi kira wa masu bauta a jiran ma kenan to ashe shi ya tara kenan alaihi salam shi za ka ci addu hanyar sa alaihi salam shi yana tsaye kan hanyar Allah daidai bai kauce ba ya Allah kan wani bata ba ba nan ba da mai tsarki kullum ibrahimu ne sai an ce shi ba mushriki ba ne wai wannan ba wanda ya faɗa a cikin suratu suratu lanami ne da aka da aka ce ya ce haza rabbi ya ga ya ga wata ya ga tauraro ya ce ubangijinsa ya ga wata ya ce ubangijinsa ya ga rana ya ce ubangijinsa a wa ma kana mai mushrikina baya cikin masu haɗawa Allah a wannan hanya ne na karantarwa ne ya wata abin bai da amfani bai yace za a bauta ba alayhi salam
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم shakiran ya numi itabewa dai ila siratin mustaqim shi annabi ibrahim shakiran ya numi shi ne godiya ne wa ni'imomin da Allah ya masa alayhi salam wannan sura daman an yi ta karanto mana ni'imomi ne ni'imomi da Allah ya mana mu ɗan adam gaba ɗaya kai mu halitta gaba ɗaya sannan aka ware mu ya ɗaga wasu ne da mu Allah ya mana cewa duk abin da Allah ya mu ya yi subhanahu wa ta'ala sannan aka kawo ni'ima ta shari'a samun hanyar Allah da da ayyuka da wata ya sallama a kawo ta yanzu na je gaya mana annabi bayan shi ya wale gode wa Allah ne shakiran li an tumihi wato yana gode wa ni'imomin da Allah ya masa alaihi salam ana cewa shi baya ma cin abinci shi kadai kullum sai ya fita ya nemo bako abokin cin abinci kina ga ta wata ran sai ya sa wajen cin abincin ba sai mala'iku suka zo masa a cikin mutane to sai a cin abincin da suka zo suka ga yana murna yana jin daɗi sai suka zo ta haifu kutare ne ka san mutum da kyamun kuturu yace a ai wannan yawo wajaba ma ke nan in ci abinci da ku dai in gode wa Allah da ni yin hannaye birin birin birin birin irin ku ba shafiyar da hannun kenan a yau komai da Allah ya maka komin kankantar ni'iman da Allah ya maka to wannan ni'iman da ya ganin ta karama wani wannan ni'iman yake nema duk abin da yake kuka to a wani abin da yake da shi wani wannan abin da yake da shi shi yake ne ba in kana abokan kai talaka ne baka da kuɗi akwai wani mai kuɗi a asibiti shi kuma da za ku yi canji sai ya yadda da zai ba ta duk abin da ya mallaka don ya samu lafiya shi ko sai ya yadda to shi ma kuma haka wanda yake asibiti a kwanciyar shi ma a asibitin zai samu wani ya fi shi jin jikin har a kai wanda yake ko numfashi ji an samu da oxygen shi ma a kai wanda gagawa kuma kai ma mai oxygen kenan ka samu shi gawa ta oxygen bai samu ba ashe kenan kullum ka yinka duba ni'imomin da Allah ya maka shi yasa malamai suke cewa a wajen harkar duniya kullum ka rinka duba na ƙasa da kai zai sa ka gode wa Allah kada ka kwata dubin sama a harkar duniya ka rika son ka da kai sai ka gane ashe akwai abin da Allah ya baka ya gina ka gode wa Allah kai amma wajen harkar addini da imani nan kuma kullum ka rinka duba na sama da kai don zai ƙara maka himma kai ma kana so ka zama kamar shi ba za ka yi kasala ba ta haka malamai suke cewa shakiyar da annumi shi annabi alaihi salam bai gode wa niyomin da Allah ya masa ne ita Allah ya zaɓe shi wa Allah ya shayar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ai su kan su ne jagororin hanya madaidaiciyan ma kullum muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim wata hanya ce wannan irin da Allah ya ga ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washhada wa tabi'in to ji minan nabiyina nan daga an ce annabi Muhammadu ta annabi Ibrahim aje mun ne jagorin sal mustaqim kamma alaihi salam وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة
حسنة وإنه بلاقة من الصالحين كان إبراهيم عليه السلام آه أتنبايا كوكو أدواء كل الشعراء za a gaya mana za ka je na addu'a waj'alni lisana sirkin firaqina Allah ka sa ni dai a rinka ko a rinka faɗan girin masu wasu a rinka faɗan maganganu masu kyau a baki a jikin bakin mutane zama za a sha faɗa ake faɗa a kaina to nuna ga cewa yahudawa suna son sa nasara suna son sa mushrikai ma suna son sa balle mu ko musulmai ba kenan saboda haka za ka samu yanzu ba garin da za ka je ba ka samu Ibrahim ba. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, ko ko Abraham, ko Abraham, ko Abraham, duk da zai ka samu wani sunansa ne ne ake yi wa ƴaƴa ta fara har wanda wasu ma ya yi dalilin musulmi kenan. Wa ta bi duniya sana Allah ta yalle mun bashi wato kyakkyawan ambato a nan duniya kowa na son sa. Kowa na son sa, kowa na son sa. wa inna wuzula ke da minar salihina kuma in an je lahira fa shi kam yana daga cikin manya manyan bayin Allah nan salihai yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa wato nan kaman addu'o'in da yayi ne Allah ya kike sa amsa da yake wannan za su ki jira ka yi Allah ya ce wannan ya izbi indin hasana da yake kuma wa hikmi bis salihina dan ma ja ga zuwa ga min salihina da man ya roƙa cewa Allah ya riskar da shi bayan Allah salihai Allah ya saka shi mu da ne Allah ya dawo kwanan shi Allah ya kara masa lafiya mu da amfana da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda kaji Allah ya ce gaba daya ibadiyus salihuna to Allah yana nufin annabi Muhammadu ne da jama'arsa da sahabbansa. Yake saboda za ka ji annabi Sulaiman Allah ya ba shi mulki amma yana roƙon Allah Allah ya rufkar da ni bayan ka taliyai. Annabi Ibrahim yana roƙon Allah Allah ka rufkar da ni bayan ka taliyai kai wa'annan wayan taliyan bayan Allah ne wanda Ibrahim da Yusuf da Suleiman suke neman Allah ya riskar da su su sai Qur'ani yace wa laqad katabna fil zaburi min ba'di dhikri anna rawa yarzuwa ibadi salihun to Allah ya yi jarumu da cewa kasar ba kannan kaza irin su mutane bayi na saliyai su za su gada wannan kasa abu da yake manzon Allah shi ne annabin ƙarshen zamani kenan abu shi ake nufi kenan shi ne wanda inda za a gane haka shi wanda ya yi manzon Allah ya yi imani ba za a ce da mulki kan nahu ba a'a da mulki nan nahu shi yana ciki ne shi ne shi kawai za a yi wanda yake ne za a yi za a rikar da shi su amma wanda yake tare sai ake za mu shigar da shi cikin والذين آمنوا والصالحات لندخلنهم بل ممكن على بيت لا مشكلة da su kenan ashe manzon Allah da sahabba ke nufi a nan kenan sannan bayan su ne manya manya wajen fatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ne daga an ce Muhammadu sai Ibrahim a wajen Allah ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا رسول الله mun maka wahayi cewa kai ma ka bi hanyar Ibrahim din nan ka bi hanyarsa Ibrahim ne saboda malamai suna cewa in an yi taron annabawa wanda yake ciyarin zaman annabi Ibrahim ne shugaban su kuma annabi Muhammadu ne shugaban su annabi Muhammadu amma wanda yake za ciyaman na zama annabi Ibrahim ne sai ya ga cewa to a biyo hanyarsa alaihi salam saboda yadda muka faɗa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake a ba wanda zai yi zai iya zuwa can sallallahu alaihi wasallam da yawai ne wajen izini wajen halitta kuma wanda yake fara ga muwariya ne zahim din ne saboda haka ake ci a biyo hanya ne zahim alaihi salam ta yin zaka ji yau da ma ku musulmin kauru ba ga da kuje da kuri da kuri da wasu da wasu daga ba ruwan da wani gudu mai fani wala ni mun nasib duk za ta su dai yakin tafiyan da ake yin nan dai abin da manzo Allah ya koyar din nan dai shine annabi Ibrahim din ma a kansa yake shi ma ya da kansa yake kai shi manzon Allah kan ma Allah ya tara shiriyan annabawan gaba daya Allah ya tara mu'ujiyoyin annabawan gaba ɗaya ya danga hannun annai Muhammad. Ula'ika allazina hadahum Allah fa bizai muttabi. Ya Rasulullahi waɗanda da muka ba annabawa su ne wanda Allah ya shirya yau ga shiryan duka Allah ya kunshe ta ya danka ta a hannunka ya Rasulullahi. Sai da haka Allah ya ce je hanya ne bayan hanifan wannan hanya nan take wanda take hanya daidai ba ta kaucewa wajen bin fata wa ma kana da mushrikina annabi ibrahim baya cikin mushrike ga an mun ta nan ba da duk da saboda wannan ne kan an ce lokacin mushrikina an ce ba kana mushrikina baya cikin masu bauta wani sun Allah a ayyukan ma yana daga cikin manya manyan bayin Allah ne masu kira zuwa a zo a bauta wa Allah subhanahu wataala
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما هذه السبت الذين اختلفوا فيه وإن ما ذاك الذي يختلفون dan an zaki dawa wajen yahudawan dai cewa ranar asusu wato yahudawa Allah ya ba su ranar juma'a da za su rika girmamawa a sati rinka yin ibada suka ce a'a su asabar suke so suka yi sabani da annabin su akan wannan wannan an samu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutanen Yasriba sun fara amsa kiransa da suka amsa aka zama sun goma sha biyu suka musulunta da suka koma shi da suka sake dawowa suka ce ya rasulullahi yanzu kan fa garin mu Yasriba lokacin ana kiran garin Madina Yasriba to yanzu na garin mu Yasriba fa addinin ka ya ci garin ba wani gidan da ba musulmi yanzu a garin saboda haka muna so ka ba mu malami wanda za mu je ya koya mana Qur'ani manzon Allah ya ba su mus'abun umman al-muqri suka tafi da shi suka ce ya su Allah garin mu ba garin Yahudawa ne suna da wata rana da suke girmamawa a mako mu ma muna so ka ba mu wata rana tamu da za mu ringa girmamawa a mako ya Rasulullahi manzon Allah ce Allahu akbar Allah ya ba Yahudawa Juma'a suka ce ba sa so Asabar suke so. Allah ya ba Nasara Juma'a suka ce ba sa so Lahadi suke so. Aje mu Allah ya aje wa Juma'a mu ne ƙarshe mu ne farko. Mai zuwa Asabar ma sai ya yi ta Juma'a balle mai zuwa Lahadi. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi kenan Allah ya ba su Juma'a ya rubuta da Allah yake sallar juma'a suka ce a sai suka yi sabani a kai ita juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci da zai sayi musulmi yana sallah yana roƙon Allah ba face sai Allah ya amsa masa wani sahabi ɗin tafiya yaje ya je can wajen wato wajen inda aka yi yahudawa da ya je ne samu kabu sai suna yi da kawo ya rubuta da musulunta ba sai ya ce wa kawo mu annabi mu ya ce ranar juma'a akwai wani lokaci ba zai sa musulmi na sallah ba face sai Allah ya amsa mata sai kawo ya ce a'a lalle haka ne amma a shekara juma'a ɗaya ce shi zalika a mu annabi ya ce kowace juma'a akwai wannan sai ya za su bi mu a taura sai ya ce gaskiyar annabi su lalle Allah ya ce zai ba ku wata rana kullum akwai ranan ijaba wata akwai lokacin ijaba a ranan kullum juma'a akwai kenan to da ya dawo shi wannan sahabi sai ya gaya wa Abdullahi ne ya gaya wa Abdullahi ne Salami cewa ga inda ya je sai ya ce ni kuwa da ka yi shawara da ni ma da baka je ba don ba a zuwa cin ziyara yanzu yanzu ai ma da annabi zuwa kawo kace ƙarya kawo yake lalle Allah ya rubuta cewa zai ba wa musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba su wata rana wanda yake a rana a kullum akwai lokacin karban addu'a sai shi Abdullahi ya ce wa sahabin yace kana so in ga maka lokacin yace kwarai kuwa don wajen nemo lokacin malamai akwai malamin da ya yi tabi wajen nemo wani lokaci ne lokacin karɓar addu'an a ranar juma'a sai da ya kawo maganganu maganganu wajen arba'in da uku lokuta daban-daban wajen arba'in da uku amma dai inda magana ta tsaya ta kare tunda an samu hadisin manzon Allah manzon Allah ya ce lokacin shine bayan bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wato ƙarshen lokacin juma'a kenan alhamdulillah Allah ya saka shi mu da alheri shi wato mutum jana ya la mana zabi don da zabin ya gaya wa wannan sahabi cewa da lokaci ya ta ka manta ne manzon Allah ya ce lokacin ba zai samu musulmi yana sallah yana roƙon Allah ba kuma ka san bayan la'asar ba a sallan nafila yace eh wani hadisin ne zai fassara wannan ai akwai hadisin da manzon Allah yake cewa idan mutum yayi alola ya zo masallaci yana jiran sallah to kaman yana sallar ne a shi yake na ran juma'a ko ba dan tijjaniya ba in yayi alola ya zo masallaci yana jiran sallar magariba ya samu wannan falalan amma mu da yake muna da jagorori Allah ya saka muku da alheri sai da mai mun yi wa nan mun zo mun zo na muna jiran sallan amma ba mu zauna haka ba sai muka zama muna yin kalman da babu kamanta la ilaha illallah la ilaha illallah cewa kenan Allah ya saka muku da alheri yake lokaci mai tsada kalma mai tsada tare da jama'a masu tsada abokan zikirin Allah. Saboda ga alhamdulillah mun gode wa Allah, Allah ya ci amurka abin da ya ba mu. Islam ne Allah zai su rubuce. Sun saɓani wato, kuma akwai saɓanin ma da aka hana su sai Allah ya zai game su. Kun yi suna son asabar ko? Allah ya zai hutar har shin kifi ma da ake yi ba za ku yi asabar ɗin ba. hukun kawai za a yi sai sai zama Allah da jarraba ran asabar sai shi shi shi ruwa asabar ruwa yana yawon sa yana shawari tun da zan ba za a kama shi ba ran da ba a kuma ba a ganin kifi a to ya za a yi sai ya fi Allah wayo ran juma'a da yamma sai ya sai zo za kayan kamun kifi sa koma dan juma'a da yamma duk kifin da ya fito a samar sai ya fada koma sai ya fada koma rallani sai zo za koma cike da kifi wai ai ba su yi ba wata ran asabar ba Allah ta ai kifin asabar din ya fada koma da haka sai aka ake ake farajin da haka Allah ya hana to sai suka kai kashi uku a garin wani ganyi yana wa'azi a daina a daina a daina a daina wani ganyin kuma ya ki bari yana yi wani ganyi kuma ya shiru shi bai sai a daina ba ya shiru to da Allah ya kawo azaban ma sai ya ka yake sai muka tsira dan da masu hanawa sai muka mai da wanda muke yi jirrai wanda ya shiru shi ma ya shiru a kansa ba sai inda ya yi kuma amma ibn abbas ya yi shi ma da alama ya shi ma ya tsira amma an yi shi amma shi wa zan da awa tawaji ne in dai ka ga abu mara kyau ana yi in dai za ka iya magana a haka hana ka kai shiru in ma haka ba kai ma Allah zai shiru a kanka da in dai ga abin da ake hana abin da ake mara kyau za ka iya magana a bari to ya ka yi shiru ka yi magana ka hana don suna cewa suke ce ai ko su wanda muke wa'azin musu daina ba muna da ƙudiri a wajen Allah kam Allah ya san mun hana ai sai kai ma sai ka zama haka to shine Allah yake madan tabayin da suka yi wajen asabar da jumma da sawan da kuma wajen wajen wajen farautan kibiran asabar din ma wa inna rabbaka sai ubangijinka la yakum bayna mu zai kunta da kai su fi ma kanu yasalifuna Allah ya ta bana cikin sannan wa Allah zai yi musu hukunci ran tashin kiyama wanda ya yi zamu gaskiya ya gaskiyansa bai kayya ba sa aka asaka wa da kayyansa Allah ya kiyaye mu
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك عند الله عن سبيلي وعلى المهتدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا كرم من زمان الله تعالى يا رسول الله ادعو إلى سبيل ربك كي كرا زوا دهنم وبنجدك الله سبحانه وتعالى بالحكمة وجن كرا نن كي كرا بحكمة والموعظة الحسنة da wa'azi mai kyau za ka yi ya Rasulullahi wa jadilun billati ya san in abu ya kawo za a nuna gaskiya a faɗi wannan a yayin da ya faɗin gaskiya nan ma dai a yi cikin mai kyau mai kyautatawa nan Allah ya saka shi mu dane yace nan fa malamai masu wa'azi ake yi wa wa'azi malami mai wa'azi shi ake yi wa wa'azi a nan ga shugaban masu wa'azi annabi Muhammadu Allah yana masa kos ya zai yi kira zuwa ga Allah wanda shi kan daman akan wannan ya tafi sallallahu alaihi wasallam cewa in zai yi kira zuwa ga Allah ya yi kira zuwa ga hanyar Allah nan ana yi wa mai wa'azi ya rinka sanin kiran da zai yi fa kwanakin baya mun yi maganar abu halifi imamu gazali da hain da ya shiga ya kai malami ƙwararwa amma ya yi na ba da karatu gaba ɗaya daga baya sai dawo yana bayarwa aka ce malam galaliya da ka daina yanzu ka dawo yace ai da na lura ina bauta wa gazali ne ga Allah ba duk abin da nake don a ce gazali yayi gazali yayi nake yi ba don Allah ba amma da na dino wannan riyada ne wannan harwan sai na dawo ni zama bawan Allah yanzu abin da nake ina yi ne don Allah ya ce in yi manzon Allah ya ce ballighu anni walau ayatan to daga duk abin da zai kenan an tsara in sai wanda ya sani ba kenan dan wanda nake yi yanzu to shi ne utu ila sabila dika ba ila nafsi ba in za a ji zuwa ga Allah ka kira zuwa ga Allah ba zuwa kanka ba farkon kus kenan yakin da za ka yi ka san kana yi ne don Allah kake yi don a zo a samu shari'a a tsira a dauke fada wa azaban Allah ka zama cikin wanda manzon Allah yake jin daɗin sa ummarsa ya zama kullum burinka kana nema ne ka ceto a umman manzon Allah kai ka fara cikin halaka to da na hanyar Allah kullum ya shine wannan hadarin ka a gaba farko sannan wannan in ka damu wanda yake da kai magana zai ji shikenan kai ka zo magana ya tabba ce yana misali kamar sai bin Abubakar daga manzon Allah ga gani manzon Allah ya ce na yadda ba wata wahala shi to yanzu hikimati akwai wanda sai ka down ai ba haka abin yake ba baka gane bane je ya gane bana to shi ma ka masa haka don ya gane wanda ya kira kira kone kwafi an ja tafiya an yi sai shi ma ne ka bi kai haka wata jirgin bile fiya ta in ta kama ko a fito a nuna gaskiya don ma a yi kamar ya bile fiya a san shi ne zai yake cewa irin auren da ke faruwa a zamanin nan ai sai ga cewa anya makarantar manzon Allah ko ake yi ba yake mutum wani zai kira zuwa ga Allah amma sai ya gaji wanda zai kira su wanda yara ƙanana in ka samu suna faɗa da ya kara ba su wanda zai fara magana zai ce ya lagu ya bana ne to da Allah zagin baba ya haɗa yara faɗa ya kake tsammanin manya kuma a zagi baba a zagi malami a zagi shehu bai kuma a gyara ka ne wannan ba karantar manzon Allah bane ba irin wazin makarantar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani balaramin kawai ya zo ya dawo manzon Allah na wa'azi a ranar masallaci yana na jin wa'azi yana jin wa'azi sai ji dari ya kama shi bai san wannan ginin ya wanka masallaci ba ne kawai sai ya shiga masallaci kawai sai ya ba ya cikin masallaci sahabbai suka yi ca a kansa manzala ce ku bar shi ku bar shi ku bar shi kar ku yanke mata fitsari ciwo ya kama shi ko ku ya fara jikinsa da najasa me ya kawo zabi ya wuce ku bari in ya ga fitsarin nasa ku ɗauki guga ɗaya na ruwa ku zuba kai ba shi kenan ba ya kawo faɗa sai da aka gama manzala sai ya kira shi yake ba'an Allah da irin wannan masallaci shi kenan ai da aka zo sallar la'asar da aka yi rukuni aka taso da yace rabbana wa lakal hamdu sai yace allahumma arhamni warham muhammadin wa la tarham ma'ana ahadan wai abin da yace Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammadu kada ka ji kan kowa tare da mu saboda ya duk annabi halaka shi ne annabi ne ya ceto shi kuma daga nan kafin ya zauna ba zai manta ba wani bawan Allah bala sahabi ne shi ma ya saba zuwa yake ya samu karatu ya koma garin su to ya lokacin sarra ana sallah ana magana da yanda ake da ake magana da ake sallah ma ake ana sallah ana magana to daga baya Allah ya saukar da ai haza aka yafe sauki da kai ya yi gilo an hana magana a sallah kenan ayan ta sauka shi bai sani ba da haka shi ma sai mai sallah ya zo madallaci ana sallah sai ya ji atishawa ya jira ya jira mai atishawa nan ya sai alhamdulillah ya amsa masa sai da to tun da ka ji ni bai amsa ko ba kai ba sai ya amsa sai ya ga duk masallaci an kallon shi ta to mene kuma ana wata haka ana wata haka sai ya shiyo da kyar ayin da yake da aka gama sallah na yi tsammani to yanzu manzon Allah kuma ya zai da ni kenan ga ta abuwar su nuna mini yace kai ban taɓa ganin me koyar da ayi da annabi Muhammadu ba yace sai ya kira ni ba fada ba cewa me yasa kai tun da an dan musali bane nayi kawai sai yace mini bawan Allah yanzu ba a wannan a sallah shikenan saboda haka ake neman irin wannan karantarwa in za ka yi wa'azi bi hikmatu wa mawdi'atil hasana amma ka kore mutane ku da da sai kuma za ka yi wa'azin ne ka lagi wannan ka lagi ka ina za ina wa ne je dan ne ma yi zagi ko ko tan zagi babu shi a musulunci in dai Allah zai hana a zagi dodo wala da sun bada bilal da kadu bugari Allah ya hana a zagi dodo manzon Allah ya hana a zagi Abu Jahali wanda manzon Allah ya fi Makka wato Makkata Ikramatu ya gudu ya bar gari dan Abu Jahali wai shi bai ga mun kunya ba wai amma ana cewa ya gode wa Allah da baban da yana mun kunya ba shirin ya manta ne baban nasa hannun sojojin manzon Allah ne aka kashe shi aka jefa shi a jijiya ya manta wannan abu kunya yi wannan da ma shi da yake ya zarbo ma zai san musulunta ta ce ya su wallahi ka ba ni domin cikin in dawo da shi annabi zai ki dawo da shi ta da shi bawan ta hanya suna tafiya a hanya bawan sai ne yana rata da ita to bawan su tsawafa ne in na ce a kawai wani abu ya faru sai da ce da ba a kai kuwa ai an a cikin jirgi haka ka bari mu shiga gari tukunna da suka yi suka yi ne sai ta sai da shi suna bawa sai ta sai da shi sai yana mushi mijinta a bakin ruwa me yana da shi bakin ruwa ana hayewa ne me jirgin ruwa ya ce shi kuma duk wanda bai ce la ilaha illallah wa su la sha sallama ba za su jiran ba shi kuma ya ce ban fada a gari ba ba zan zo in fada a jeji ba zan fada ba sai zauna an yana zaune ne sai ga matansa ta ce zo mu je na nema maka beji wurin manzon Allah zai mu je ba komai suka tsaye shi ma a hanya yana yi kwanciya da iyalinsa ta ce ayya ai irin wannan ba zai ƙara shiga tsakanina da kai da matuƙan baka musulunta ba sai ya ce ni ko duk abun da zai shiga tsakanina da kai kana kau da shi wato sai mutunta kenan daga nan manzon Allah yake daga wajen fa manzon Allah yake ba sahabbansa labari yake wato yana cewa ya jama'a ikramatu yana zuwa muku musulmi kar ku zagi babansa Abu Jahil ba manzon Allah ya da zagin mallaci da zai ci zai mai kyautar fito mai rai Wayan wajen kiyaye zuciyar ikramatu da zai musulunta yanzu fa annabi ya hana a zagi abu jihadi idan Allah mai zagin shehunai da waliyan nan ina ya samu wannan zagin ne ba zai a musulunci ba saboda haka in za ka yi wa'azi ka san cewa kujerar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka san irin abin da za ka faɗa wanda zai dace da irin kiran manzon Allah ka ji dai shi da kansa nan Allah yana masa kwas اتقي لا تجد بريد ميت حسن وينزل فيه حسن ان ربك ايضا ضل عن سبيل يا رسول الله Allah Ubangiji subhanahu wataala ya san masu masu ƙasar da mutane daga hanyar Allah ba wai take hanyar Allah su yi ƙasa Allah ya san su ko wa ayu da ne ko Allah ya san shi ne Yusuf subhanahu wataala saboda kullum kai ko shi manzon Allah kullum kokarin sa ko ya musulmi amin ya shi kullum da ɗaya da kowa zai musulmi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai da Aisha radiyallahu anha wata nan manzon Allah ya tare kafa wa manzara sun kumbura don kiyamun laili kawai sun kumbura sai ya sai hawaye da ya zura Allah bai tsora maka wannan wahalan ba duk abin da yake ne Allah ma kana wa'an da kai kanka haka annabi sai ya ce mata afala akunu abdan shakura duk abin da Allah ya yi ni muka bazan gode wa Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shi kullum kokarin sa ne kowa ya zo ya gode wa Allah ya zo musulmi ya samu rahma Allah da ni'mar Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan yi Allah ya riga ya yi wai su dai wuta bane ai da bai kamata a ce a gama don Allah kuma a shiga wuta ba annabi rahama sallallahu alaihi wasallam wanda yake Allah ya riga ya zo wannan biyan da aka yi ba zai yi ba ran da wannan mutum ya Allah ta shiri shi ita wanda suke cewa shi ya subhana wa ta'ala wa in aqaltu fa'aqimu bi mithli ma uqibtum bih wa la sabartum law khayrun lis-sabirin wa in aqaltu fa'aqimu bi ma uqibtum bih wa la sabartum law khayrun lis-sabirin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka zo bayan wannan ayoyi da mu karanta daga nan har zuwa ƙarshen sura ayoyin Madina ne suran da bayan ta Makka ce a wannan ayoyi ayoyin Madina ne sun sauka ne bayan yakin Uhud da aka yi yakin Badar an kashe Abu Jahal a yakin Badar Hindu ta ji za sun kashe shi da aka yi Rafi ita kuma sai ta ɗauki wanda don an ce mata Hamza ne ya kashe shi sai kuma yana da wanda zai ɗauka da fansa tun da sai karawa da ya riko da fansa akan Hamza to da aka ji daman gasan badar an je fatauci ne aka nemi a tsare kawo da fatauci Allah ya ce a'a ba maganar fatauci Allah yake nuni ba Allah yana so ne kai kai ya kashin bayan kafirci da yi ka haka zai zo ka mutumin to ya zama sai aka wadda wasu faran to da hannun wannan aka karye kashin bayan kafirci da aka dawo da dukiya wajen fatauci suka yi da wannan dukiyar namu yanzu mu ajiye ta shirin ɗaukan fansa sai da bishiyin yakin da za a jama udu kenan to shine fa da aka zo udu abin da ya faru ya faru ita hindun ta ɗauki wanda zai kashe mata ko da yake wasu malamai suna cewa wai da yake ita ba don sunan musulunci da kafirci ta nemi a kashe hafsa ba a'a kishin an kashe mata miji wannan ne yasa take son ɗaukan fasta ikon Allah wannan kishin ya ta musulunta don da aka yi musula wa hamza ta yi ɗauki ta ɗauki hantarsa tana taunawa jin zafi zai ta ta huce annabi ya ce ayya ai hantan hamza ba zai je wuta ba to ya tafi ta da musulun da kenan hanta sai da jin hamza ga jikin da ba har da wuta kenan ka ga wannan ya gane kenan yadda suke tsawai inda Allah yake cewa والذين جاهدوا فينا لنهدين من سورنا in dai kai kokarin ita idan Allah Allah zai shiyar da kai a yau ba magana ta gudu da mutum sai ba a kishin an yi wa mutum ta ke tuni sai wanne ya rubu na musulunci wata musulunta da wannan gizo wannan abin da ake hamza ne manzo Allah da ya gani sallallahu alaihi wasallam da sai wani abu da daga wata hankali kawan wanda ba alaihi salatu wassalam yace hamza Allah ya maka rahama kai mutum ne mai sare zumunta mutum ne mai yawan aikin alheri aka maka wannan in kuwa in nan sa in Allah ya sake hada mu ya bai nasara a kanku kai na yi yanzu saba'in ya wanda suka maka nan Allah ya ce a'a ba haka bane Allah mai adalci ai ɗaya aka maka kai ma yanzu aka yi kai ɗaya fa inna aqaltum fa aqin sin ma wajibtum bihi in za ku rama abin da aka muku to ku rama daidai yadda aka muku tunda shi ɗaya aka yi wa in ka kama ka yi wa ɗaya amma wani in sabartum lawa ka yi lissabirina da ma za ku hako ku gani da wannan zantawa alheri da masu haƙuri nan kaga sai ba a tsoye manzon Allah da shi ake magana ba kamar na ba kusa kun zai iya da mulki mutum wajen dana saboda ana magana da kowa ya ji ne kika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san me ya kawo ya da ya faɗa abin da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kana wasu kira da wannan cewa dai nan malam suna cewa ya isa nuna maka cewa musulunci addinin adalci yau ga manzon Allah ne fa an masa laifi zai rama Allah yake in ya zo rama wa karya rama fiye da yadda aka masa ya rama daidai yadda aka masa in ma da zai haƙura ya ce ya fi wanda Allah ko sai ya fi sai ya gafara nan tsohon da ya sallallahu alaihi wasallam ya fi maganar musulman sallallahu alaihi wasallam da wata wani sabirina ya fi wasu inda za a yabe ya fi zaman tuwaleri wajen masu yafiya shi mai haƙuri wanda ya haƙuri ya yabe shi mai haƙuri wato yana da wasu abubuwan da Allah ya fi kance da su za a yi a ta inna Allah ma'as sabirina kai Allah ya tare masu haƙuri manzon Allah ce kai da haƙuri mutum ne kai da an mutum mai kyauta da ji hakuri mutum ne kai da da an mutum mai kyauta saboda ga shi hakuri wani wani ana cewa wato wata sifa ce wanda take da wahalan wato koyo malamai suna cewa akwai haƙoƙarwa akwai haƙuri akwai kuma wanda ya kamar sabu wato akwai wanda a kurin abu an masa ne ba zai iya ramawa ba wani da kan ta a kurin ya zama dole wata san birke da shi ba inda iya kawai dole da yawa ko ba inda iya ne ai da rama ba to amma a makar za ka iya ramawa ka yabe ya ce sabir mai haƙuri kenan to amma ta shi an mata ma bai san ma an mata ba balle ji ta ji balle ji ramawa bai san ma ka iya balle ji ramawa bayan Allah waliyai in zama sunayen Allah saboda wato ilmi yadda kullum ke yake biya mana ka bar wa masu ilmi ilmin su su akwai su bayan Allah cikin sunayen Allah da zubobi suke bincike su ga cewa wannan sunan Allah menene rabon halitta a jikinsa me me dan adam zai iya koya a jikin wannan sunan wani ma wahala da yau a saburu yace to ai tunda Allah mai haƙuri ne ai dan adam ma zai iya koyon haƙuri kenan ta haka shi ma sai ya kokari ya mai da halinsa a saburu duk abun da ka masa ba zai bata masa rai ba duk abin da ka yi bai san ma ka yi balle bata masa rai kuma Allah ya dama wannan to an ce lokaci yayi Allah ya karba mana amin Allah ya kiyaye mu amin Allah ya kiyaye wani imanin mu amin shi Allah ya kiyaye hakatan mu amin ga musulunci Allah ya taimake mu amin shi Allah ya maganin su wala in sabartum law kuntum sabirin inda kun yi hakuri kuka yaje to lallai zai da yaji zaman to alheri to masu hakuri suka yaje suka hakuri suka yaje Allah ya kiyaye mu amin ya imani mu amin yanzu da ta ga sabon sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin shi mun da Allah ya taimake su amin shi Allah ya maganin su to mu Allah ya saka wa dare amin shi Allah masa lafiya Allah ya kara kwananta Allah ya kara masa yadda da nasara Allah ya dama da shi lafiya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya wani imanin mu yanzu da za ka san mu Allah ya kawo baka da yawa sai ka ka san amin da ga rai Allah ya ba mu amin kuma Allah ya kiyaye mu wannan wata ne da Allah ya ba Allah ya ba mu amin shi duka shari ta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye ya kiyaye wani imanin mu ya kara mana soyayyar manzo sai mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam fata da ta fati amin shi ya kana wudu ya kana sai da sare mustaqim da ya da على الموجود على الضال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والفاتح لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله امين لا يسافر لا اله الا الله Thank you.